بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci yammacin lahadi 24 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda ya dace da 12 ga watan 8 shekara ta 2012 a yau ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu khulu fi silmi kafa haka ne yawwa wato ayata 208 a suratul baqara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
kafin jin abinda Allah subhanahu wataala ya yassare faɗinsa dangane da tafsirin wannan aya akwai mai tambaya guda ɗaya ko da ke takarda ɗaya ce amma tambayoyi uku wani yana cewa akar makalla ya halatta idan mutum ya mutu a karanta masa wani abu kamar hailala ko istighfari kuma abin ya bi mutum har ya sami lada to asali akwai ayyuka da yawa da aka yi ga mutum illa dai wanda ya tabbata a hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam wasu takaitattu ne wanda malamai sun haɗu akan yinsu na farko akwai addu'a in mamaci ya rasu a yi masa addu'a a roƙi allah maɗaukaki ya gafarta masa ya sa aljanna mako masa da makamancin wani ana kuma iya yin sadaka a ba da wani abu da fatan ladan ya je gare shi waɗannan akwai nasoshi a kansu banda abubuwan kuma da akan iya yi niyabatan anhu an niyaba fil hajji wa fil sau an samu niyaba a hajji da kuma a azumi idan ya mutu da azumi a kansa ko ya yi alwashi a yi masa amma ayyuka haka mutum ya karanta alkur'ani ya ce ladan ya je gun mamaci ya istighfari ya hailala ladan ya je gunsa aikin magabata bai zo da wannan ba wasu malamai sun faɗi wannan a cikin littafansu ibn abil izil hanafi a cikin sharhin al'aqidatul tahawiyya ya kawo abubuwa da dama ko malamai sun tattauna amma waɗanda nassi zai goyi bayan yin su shine waɗannan da na ambata guda biyu ne a yi masa addu'a a yi sadaka sannan inda wani abu wajibi a kansa na hajji a je masa hajji ko azumi a yi masa azumi amma a karanta alkur'ani ko ka zo ka yi nafila raka a biyu cewa ta je gun mamaci wannan duk ba a samu magabata suna wannan aikin ba ka iya sata a matsayin wasila kamar shi wannan hailala da istighfari ka zauna ka yi hailala la ilaha illallah la ilaha illallah da astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum atubu ilayh kai ta istighfari sai ka zama ka yi amfani da su a matsayin kana tawassuli da su a matsayin aikinka ne ka roƙi allah ya gafarta masa yau duk wannan za ka iya yi yau amma ka ce na ce la ilaha illallah ladan ta tafi gun mamaciwa ne na yi istighfari na yi karatun ƙur'ani na yi abin waɗannan ba su zo a aikin magabata ba na haka barin su shine yafi amma da yin addu'a da kuma sadaka wannan ya zo kuma akwai musus sai kuma niyaba akan farillar da ya bari kamar haji da azumi wannan na biyu yana cewa sannan kuma ya halatta a tunatar da mutane da zarar an binne mamaci wato kan abaro makabarta ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama binne Uthman bin Mab'un farkon wanda ya rasu daga cikin sahabbai a Madina yayi nasiha ga bayan Allah akan abin da ya shafi rayuwar duniya da jin tsoron Allah da abin da za su haɗu da shi a lahira don haka ya halatta a yi sai dai bayan nufin kuma kamar wani wajibi ne duk lokacin da aka je a yi don akwai lokutan da akan je ba a yi amma dai in an yi din ba bidi'a akai ba yayi daidai saboda tunatar da mutane ne kuma suna buƙatar tunatarwa musamman a wannan lokaci din abu na uku malam yake cewa malam me ake fara yi wa mutum da zarar ya mutu to ya danganci halin da yake ciki kai ya kamata mutum ya je a koyar da shi babin ihtibari in mamaci mutuwa ko mara lafiya mutuwa ta zo masa in ya mutu me ya kamata yi dan wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata duk musulmi su sani kana zaune ko kana kusa da mamaci a mutum marar lafiya kai mutuwa za ta zo masa wani ma sai ga bai san abin da zai ba na akwai mutane da yawa daga cikin mu ba su taba ganin magawa sun tsaya a kanta ba shi yasa za ka ga musamman mu da al'adar bahaushe muna da wasu abubuwa na takaici da yawa za ka ga cewa an ware da wankan gawa da menene mafi yawa duk akwai wasu mutane ne su ne kawai suke yi kuma duk da ba sa nan kuma sai a shiga wani yanayi ya kamata kuma ya zama al'ummar musulmi waɗannan abubuwan kowa ya iya su yawa kana tsaye daga cikin abubuwan da za ka yi yawan ambatan la ilaha illallahu a gabansa wasu malamai suna cewa a ce ya faɗa to amma ambatan dai ba tare da umarnin ba shi ya fi in allah maɗauki ya taimake shi ya zama shi ne faɗinsa na ƙarshe sannan in allah sa ya rasu wato rai ya fita domin lokacin da mala'iku mutuwa suke zuwa wa mutum zai za ka ga cewa idansa yana bin su yana bin yadda aka zare masa rai ba safe za ka ga idan a rufe ba na haka farkon abin da za ka yi masa shine sai ka rufe masa ido kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam abu salama lokacin da ya rasu sannan kuma duk irin wuraren da ko jikinsa ya kankame ko makamancinsa idan yana naɗe kai don karye makale haka a dan saken masa jikinsa yau duk waɗannan abubuwan da mutum ya karanta a littafin da suka zo da waɗannan abubuwa mutum zai fahimci abubuwan kuma zai karu insha Allah na haka wani abin da karatu ne ba iya faɗar nan wurin ba ne Allah ya mu dace to Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkhulu fis silmi kafatan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا قوة نسك إيماني كشغاء تكم مسلمتي كافة باكي لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان كدكم كبي هنيوين شيطان للشي شيطان أغريكو أبوكين غاباني كما غابتاسا بينانياتي آه ونم kauli fi silmi malamai sun tattauna akan cewa fi dinnan zarfiya ce kamar da dai muka sani dama a nahau fi tana nuna zarf ai dukhuli shay'in fi shay'in aw ihtiwa'u shay'i ala shay'in wani abu a ce ya kunshi wani abu kamar ka sa takarda a cikin envelope domin shi yasa ake kiran envelope da larabci zarf yawa ana budawa a sa wani abu a ciki kamar masallacin nan da muke ciki mazrufi ne ma'ana abin shiga ciki ne gashi mu nan duk a cikinsa muke a larabce a lafazin duhuli ana amfani da fi dangane da shi amma cikin al'amuran da suke ma'ani ne lahissiyat ma'ana baka cewa da khaltu fil masjidi a larabce ba a cewa haka da khaltu fil ghurfati shi ma duk ba a faɗa sai dai ta yi ta'addi mu ba ba tare da abin nan harafin jarraba ce dakhaltul masjida dakhaltul ghurfata dakhaltul matara dakhaltus sayyarata yawa amma in wata ma'ana ce in an ce ma'ana abinda ba taba shi ake ba ma'ana ce aka kamar wata fikira wani tunani addini to sai a kawo fi yawa dakhala fil islami ya shiga cikin musulunci yawa dakhala fi sha'ani wa hadha sha'nu la dakhala li fihi yau waɗannan abubuwan duk haka ake faɗi a larabci to nan shi yasa kun ga kasancewar asilmi ma'ana ce ba wani abu ne hissi ba ɗaki ba ne ba wani abu ba masallaci ba na haka shi yasa aka yi amfani da fi a kansa a ku shiga fi silmi asilm ya zo da ƙira'o'i guda biyu asilm da asal da fataha ko da kasra duk an karanta kuma dukkan wannan lafudan guda biyu ma'anarsu guda ɗaya ne ma'anarsu musulunci ake faɗa wato musulunci shi ake nufi shi sa ya zo a bakin magabata da yawa sun ruwaito kamar katada yana cewa abinda ake nufi fi silmi ai fi din mujahid yana cewa fi ahkami ahlil islami kafatan الربيع بن أنس yana cewa في الطاعة سفيان الثوري ينشوى أنواع البر كلها هكذا مجاهد شما ينشوى أنواع البر كلها, كلها ابن عباس ينشوى شرائع دين محمد وأن أبو بن زباد إن كتتراسو ذاك جاء kalmomi ne daban-daban aka yi amfani da su kuma ana nufin abu daya saɓanin da waɗannan tabi'ai da kuma wasu daga cikin sahabbai suka yi wajen fassara wannan kalmar silmi a nan saɓani da ake ce ma ikhtilafu tanawu'i tanawu'i shine lafuzza su bambanta amma ma'ana ɗaya ce abinda ibn abbas yake nufi ɗaya ne da abinda mujahid ke nufi ɗaya ne da abinda qatada ke nufi ɗaya ne da abinda ar-rabi' ibn anas ke nufi ɗaya ne da abinda mujahid ke nufi da sufyan ath-thawri ke nufi da haka duk kowanne abinda suka faɗa abu ɗaya ake zuwa a kawo gare shi dai musulunci ake nufi ko shari'o'in ko da'a ko aikin birnin duka dai za ga cewa abu ɗaya ake nufi kamar sabanin da suka ne a fassarar as-siratul mustaqim yawa shi ma wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza yana ga cikin abubuwan da ibn taymiya ya ambata cikin muqaddimarsa ta binnan usul at-tafsir wanda zai taimaka wa bawon Allah in yana karanta maganganun malamai kada ya gaggawar kuskurantar da faɗin wani ya ce wane ya yi kuskure ya za a iya saba wa ibn abbas mujahid ya ce kaza bayan ko ibn abbas kaza ya ce in ka lura da kalmomin da suka faɗa za ga cewa ma'anar abu ɗaya suke nufi duk da lafuzan nasu sun sassaba ina fata mun fahimci wannan wannan dai sanannen abu ne a gunku yauwa to kafatan wannan kalma ta kafatan ta zo sau biyar ne a cikin ƙur'ani baki ɗaya wurin farko da ta zo shine wannan gu ya ayyu halladina amanu dukulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaitan ta zo kuma a suratu at-tauba inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilu al-mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin wannan shine wuri na biyu sannan sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa kaga wancan guda sau biyu aka faɗa wannan ayat da ta gabata ko wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan kaga uku kenan yawa da wancan da wancan na farko na wannan da ayat da muke karantawa sai kuma inda Allah ke cewa wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa shi ma a wajen karshen suratu tauba yawa sai kuma inda Allah madauki ke cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira waɗannan su ne wurare da suka zo kuma maganar da malamai suka yi na me ake nufi da wannan lafazi din na farko dai a siyakin i'rabin sa a larabci suna cewa kafatan hali ne mun san hal yau hali yana wasafta menene mai aiki yake kai a lokacin da ya aikinsa ko yawwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة malamai suka tattauna me ake nufi da halin na menene akan me yake komawa wasu suka ce halin minal wawi wawul jama'a ta cikin udkhulu ba akwai wawul jama'a ba ma'ana udkhulu antum al-islama kafatan ku dinnan ku shiga musulunci kafatan gaba ɗayan ku a wasu suka ce wannan hali ne na silmu din shi kansa mana udkhulu antum fil islami kafatan ai fi jami'i shara'ihi sai zama halin na silmin ne ba na masu aikin silmin ba mun fahimci bambancin tsakanin wannan da wannan yawwa to suna cewa asalin kalmar kafatan din kafun ne ma'ana kama a ce kafan amma a wannan wurin wannan ma'anar ta biyu ake nufi jami'an ake nufi amma zan gaya mana ma'anonin guda biyu saboda duk malamai sun ambata yana zuwa da ma'anar kafan ma'anar kaf abin da ke kamewa wannan suka ce ta'un marbuta din da take ciki da aka kara ba akwai ta'un marbuta ba suka ce an sa ta ne domin mubalaga kamar yadda ake cewa rawiya mai yawan riwaya a yana cewa rawi guda ɗaya ko in ya zama yana yawan riwaya sai a ce masa rawiyatan wannan ta'un ɗin saboda yawan riwayarsa ne kamar yadda malami ake ce masa maimakon a ce alim sai a ce masa allama mai yawan ilimi saboda mubalaga wajen siffanta shi da ilimi to wannan ta'un marbutan ma'anar ta kenan to sai suka ce amma a waɗannan ayoyi guda hudu da muka kawo da wannan ta bakara da guda biyu na attauba dukkansu a wurare hudunsu ana nufin ma'anar ta biyu ne da zan zo in faɗa jami'an ake nufi amma wannan mai ma'anar kafan ɗin ita ce wadda wasu suka fassara maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan inda Allah madauki ke cewa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira sai suka fassara wasu sun ce abinda ake nufi ba mu aiko ka ba illa kafan amma ta'un din an ƙara ta ne don mubalaga kana mai kame mutane amma ya durruhum min shirki wal kufri wa ghairihi ma'ana mun aiko ka ne don ka zama mai kame mutane daga abin da zai cutar da su saboda yawan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ilmantarwa da kira sai ya zama ya siffantu da kafatan a matsayin mai yawan kame mutane daga yin abin da yake ba daidai ba wannan in an ɗauki cewa kafatan a wannan ayar shi ma hali ne na kafin ta khitabi ma'ana ta banzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafi yawan malamai su ma sun ce wannan ita ma ta tafi da sauran yan uwanta ana nufin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi suka ce nan hali ne na nasi amma ya taqaddama saboda ya abin nan gashi jari ne da majrur linnasin ko sai aka kawo halin kafin a kawo wanda ke shi sahibul hali ne suka kawo wasu baitoci na waka da ke nuna halaccin a dama mutum ko kuma a larabce a iya gabatar da hali akan sahibul hali suka ce nan ana nufin ina so ya zama ina mun fahimci abin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi in ka fassara shi da cewa ana nufin ba mu aiko ka ba sai ga mutane baki daya wannan kuma daidai ne ya zama kafatan din ga mutane baki daya ya zama kafatan hali ne amma na linnasi mun fahimci abu in kuma ka fassara shi da cewa illa kafan annasa amma ya durruhu kai mai kame mutane ne daga abin da zai cuce su ya zama ta'un marbuta an kara ta ne saboda me saboda mubalaga sai ya zama halin nan kafatan hali ne amma na me na kaf arsalna ka wannan kafin din ta khitabi mun fahimci wannan yawwa amma a nan dai a wannan aya da muke karantawa abinda ake nufi da wannan fassarar da za ta tafiya daidai da wannan fassarar ayar ita ce ana nufin jami'an wa ma arsalnaka abin wannan ya ayyu alladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan sai anan sai a tattauna me ake nufi da kafatan din ai jami'an jami'an ba ku ba ana nufin jami'a shara'il islam sai zama ma'ana kafatan ɗin hali ne na me na asilmi ba hali ne na jama'ar da ake wa magana ba mun fahimci abin yau a dunkule dai ma'anar shine ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci baki ɗaya domin shi yasa wasu malaman suka ce idan aka ce ana nufin kafatan ɗinnan hali ne na wawul jama'a misali a ce ya ku mutane ku shiga musulunci dukkaninku dukkaninku sai wasu malamai suka ce wannan zai nuna kenan ashe kamar a cikin muminai akwai waɗanda ba musulmi ba tunda an kira su da ya ayyu alladhina amanu da aka ce ya alladhina amanu sai aka ce kuma su shiga cikin musulunci mun bai abin shi yasa malamai suka ce a'a ma'anar da tafi dacewa ita ce ta biyu ma'ana ya ku waɗanda suka kuka yi imani to ku shiga cikin shari'o'in musulunci baki ɗaya duk ku yi amfani da su kar ku aje ko ɗaya komai na musulunci gaba ɗayansa ku kama shi sai ya zama cewa nan islam ba ana nufin mujarradin ƙauli la ilaha illallah ba mun gane abu yawwa wannan ita ce dai ma'anar da malamai suka bayyana kuma suka rinjayar don haka abinda ake nufi ashe kenan kada a yi tabi'idin musulunci mai ma'ana tabi'id a gutsutsura musulunci a yadda da wani abu a cikinsa ba a yadda da wani abu ba duk mutumin da yake musulmi ne to ya rungumi musuluncin baki ɗayansa komai nasa ne shari'o'i duka na Allah duk abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani a matsayin shari'a to kada a samu kyamar wannan abun a zuciyarka ko ka rika ji cewa wannan shari'ar da Allah ba ta zamanin yanzu ba ce a'a wannan zai jawo targaɗe babba a musulunci mutum ko ma ya zama cewa ba musulmi ba duk abin da Allah ya zo da shi a matsayin shari'a hakanan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin shari'a to gaba ɗaya mu yadda da shi mu rungume shi mu dunguma cikin sa baki ɗaya komai kuma wajen aiki ai sai a zo da maganar fattaqullaha mastata'tum wannan akwai inda za ta zo dama amma a sami komai ka yadda da shi yadda ta cewa ka karba zuciyarka ta yadda da abu kaza kada a samu wani abu da baka karba ba baka yadda da shi ba ina fata mun gane wannan yawwa wajen kudura akan aikin ka to shine wannan magana take zuwa kai abin da zaka iya tunda dama Allah madauki bai dora mana ba sai abin da zamu iya amma kada ka rarraba musulunci ka ce ka yadda da kaza baka yadda da kaza a cikin sa ba to shine abin da aya take nufi yasi wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi zambiyoyi ko hanyoyin shaytan innahu lakum adu mubin lalle shi abokin gaba ne kuma mai bayyana adawa fa in zalaltum in ku kuka kauce kuka goce kuka targade kuka koma wani wuri daban min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan kuwa hujjoji sun zo muku akan gaskiyar musulunci fa'alamu to ku sani anna allaha azizun hakim to Allah fa mabuwayi ne babu wanda zai gagare shi don haka ba za ku kubce ba hakimin kuma mai hikima ne abin da yasa na dokoki ya san dalilin da yasa su kar ku ce bai san abin da yake ba to nan malam sa'adi yake ce hada amrun min Allah ta'ala lil mu'minin an yadkhulu fi silmi kafatan umarni ne nan daga Allah madaukaki ga mu'mine cewa su shiga musulunci baki daya ai fi jami'i shara'i'id din ma'ana su shiga cikin shari'o'in addini baki daya duk abin da musulunci ya zo da shi to a yadda da shi wala yatruku minha shay'an kada su bar wani abu kuma kada su zama daga cikin waɗanda suke riƙar ilahahu hawahu su riƙi wato son zuciyarsu shine ubangijinsu in wafaƙal amrar mashru'a hawa in wafaƙal amrul mashru'u hawahu fa'alahu ya zama mutum idan shari'ar da Allah ya shar'anta ko manzo Allah sallallahu ya shar'anta in ta dace da son zuciyarka sai ka bi wa in khalafahu tarakahu in ku ta saba abinda kake so sai ka kibi to kaga wannan mutum ya zama bai shiga musulunci baki ɗaya ba ya shiga wani gefe ne mun fahimci abu haka wannan ayar babba ce sosai wajen kiran mu a gaba ɗayan musulmi duk wanda ya ce shi musulmi ne to kada a same shi yana kyamar wani abu na musulunci ko ka riƙa ga yana haɗuwa da waɗanda ba musulmi ba yana zagin musulmi me yasa musulmi suke haka wannan duk ba daidai bane ya kamata ya ji tsoron Allah shi musulmi ne kuma duk kalmar da zai faɗa Allah zai tambaye shi a matsayinsa na musulmi haka ko da musulmi sun aikata wani abu ba musulunci ne aikata abun ba a rika bambancewa musulmi sun aikata kaza a matsayin in sun yi kuskure a ce sun yi kuskure amma ba musulunci ba shi yasa ba a dangana wa musulunci gaba ɗayansa a ce yayi kuskure ko a ce musulmin duniya gaba ɗaya sun yi kuskure kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'umma sa bata dawama bata ijma'i kai ta haɗu akan abin da yake barna ne yawa za a iya samun musulmi wasu sun yi abin da yake daidai wasu sun yi abin da ba daidai ba to duk wanda ya ba daidai ba a ce bai daidai ba amma kar a ce musuluncin nan ya cika kaza ko ya cika zafi ko ya cika wani abu akwai irin wannan kalmomin da ka rika jin su akun waɗanda fahimta su ga addinin musulunci ba mai kyau bace ba su gane shi sosai ba haka sai su rika faɗin maganganun da za su dangana wata ko wani kuskure zuwa ga addinin musulunci ba a yin haka yawwa duk abin da zaka faɗa shari'ar Allah ka yadda shari'ar Allah ce in ba za ka iya wani abu ba a ciki to ya danganta kuma wannan kana da uzuri ko baka da uzuri shi Allah ubangiji ya sani yau amma ka rika sukan shari'ar musulunci ko dokokin addinin musulunci ko zamantakewar wani tsari na musulunci ka ce musuluncin nan ya takura mutane musulmi kada ya faɗi wannan in yi haka kuwa zai jefa kansa cikin layin waɗanda ba musulmi ba Allah sauƙi sai ce wa an yaf'ala kulla ma ya ƙadiru alaihi min af'alil khairi kuma mutum ya aikata duk abin da zai iya na ayyukan alheri wa ma ya ajizu anhu da abin da abin da kuma ya gaza haka ne ko yaltazimuhu wa yanwihi abin da ya gaza kuwa to ya ɗauki nauyin in ya samu dama zai iya shine ma'anar yaltazimuhu kamar dai wannan bayanin da ne yajibu ala kulli muslimin an yaltazima shara'i al-islam wannan ka'ida ce wajibi ne akan duk musulmi ya lazimci shari'o'in musulunci ma'ana ya yadda da su baki daya yadda za ku fahimci me ake nufi da iltizami idan mutum ya musulunta ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah ya karɓi kalma ya zo ba lokacin yin sallah ba me ake ce masa sai a ce ya yadda da sallah kuma in lokacinta ya yi zai yi ko yawwa kaga a nan lokacin ba a ɗora masa maganar fa'in tabu wa a ƙamus salata wa a zakata fa kallu sabilahum kaga wannan haka Allah maɗauki faɗi ko cewa in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakatu ku kyale su kamar kafirai da aka umarci misali a yaƙe su kamar wannan da muke magana a suratul tauba ya Allah madauki abin da ya faɗa kenan ko cewa a yaƙe su amma in sun tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka to ma'anar tuban anan shine su zo su faɗi la ilaha illallah su yadda da ita wa aqamus salata wa atawuz zakata me ake nufi sai idan sun zo bayan sun ce la ilaha illallah a lokacin su tashi su sallah a lokacin su bada zakka haka ake nufi ba haka ake nufi abin da ake nufi su faɗi la ilaha illallah su yadda da ita sannan su gamsu su yadda da za su yi sallah in lokacin ta yayi su yadda da in suna da dukiya za su fidda zakka shine ma'anar iltizami kun fahimce yanzu iltizami yawa to duk wata shari'a ta addini musulunci in mutum musulmi ne shi baya kyamata baya sukanta baya cewa bai yadda da ita ba da Allah duk abin da zai gani ya fahimta jahilcinsa ne yasa yake ganin wasu abubuwa tilas ɗinsa ya yadda da duk abin da ya zo a cikin alkur'ani tilas ɗinsa ya yadda da duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata a gabansa bai musa ba mun fahimci wannan sawa'un zai iya wannan aikin ko ba zai iya ba in zai iya ya aikata in ba zai iya ba kuwa ya yi iltizaminsa iltizami shine ya karɓa ya yadda ya jira duk lokacin da ya samu dama zai aikata shine ma'ana iltizami ina jin kowa ya gane yanzu yawwa to sai ke cewa wa ma ya ajizu anhu yaltazimuhu wa yanwihi sai ya niyyarsa ya yi niyyar cewa in ya samu dama zai yi fa yudrikuhu bi niyyatihi sai ya zama cewa ya riske shi da niyyarsa ko da bai aikata ba niyyar ma in yi niyyar kaza bai samu damar aikata ba kaga zai samu Allah madauki sai ya bashi lada mun gane wannan to sai ce walamma kana dukhulu fi silmi kafatan la yumkinu wa la yutasawwaru illa bi mukhalafati tariqi shaytan turuqi shaytan yayin da ya zama shigar musulunci gaba daya a ce ka shige shi kakaf komai naka ya dulmi a cikin musulunci ka yadda da komai nasa ba zai yiwu ba sai haka nan kuma ba a iya tasawurinsa akan mutum ba zai iya yadda da cewa ga musulmi musulmi ne ya shiga musulunci baki daya sai face ya sabawa hanyoyin shaidan in har mutum yana nan ya ce shi musulmi ne amma kuma bai bar hanyoyin shaidan ba to yana nan bai gama shiga al'islam kafatan ba mun fahimci abu yawwa wannan kuma yana ya danganci menene abin da ya aikata din daga cikin waɗannan sai a yi masa hukunci gwargwadon abin da ya in abinsa ya kai kafirci kafirci in abinsa bai kai kafirci ba fasikanci mun gane wannan yauwa amma dai lafazin kafatan shiga musuluncin kafatan a komai bai tabbaka a kansa ba mun gane abin yauwa ma'ana ba kowanne rashin shiga ne kenan zai zama kafirci ba gwargwadon abin da mutum ya yi ne gwargwadon a cikin hanyoyin shaidan din wanne ya zaba yake aikatawa wanda yake ya kai ga kafirci to sai a dora masa kafirci wanda bai kai ba kuma yana nan a matsayinsa gwargwado da shari'a ta sa da fatan mun fahimci abu qala sai Allah madauki ya ce to tunda haka ne wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ai fil amali bi ma'asillahi ta hanyar ku je kuna ta aikata saban Allah in kuna aikata saban Allah to kuna bin hanyoyin shaytan bin hanyoyin shaytan ko yana hana mutum a ce ya shiga musulunci kafatan yana da tawaya kenan a musuluncinsa imaninsa laisa tamman zai zama zai zama musulmi na usul iman in ku abin ya kai ga kafirci to sai zama ba musulmi ba shi ne sai ke cewa innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaidan a gare ku abokin gaba ne kuma wato bayyananne bai boye adawarsa ba wal aduwwul mubinu la ya'muru illa bisu'i shi ko abokin gaba mabayyani wanda baya boye gabarsa to baya umarni sai da mummunan aiki wal fahsha da kuma alfasha wa ma bihi dararu alaikum da kuma abin da yake zai cuce ku duk abin da zai cuci mutane muminai abin da shaidan ke umarni da shi kenan haka ne ko ba haka ba shi sa wasu wani malam wani malami ke cewa shaidan shi kansa yana mamaki ya fito kuru-kuru ya faɗi cewa shi abokin gaban mu ne ya yi rantsuwa a gaban ubangiji cewa sai ya batar da mu daga kan hanya amma yana mamaki shi kansa yadda muke bin sa kun fahimci abin shi kansa shaidan yana mamaki yadda musulmi bayan ya san wancan abin ya san cewa abokin gabansa ne shaidan kuma ya yi rantsuwa gaban allah subhanahu wa ta'ala cewa wallahi sai na kau da su daga kan hanya to amma duk da haka mun karanta waɗannan abubuwan kuma sai ga mun zo muna bin shaidan ɗin shi kaga kenan wato abin ya yi zurfi tun da har shaidan yana mamakin wannan abu yace walamma kana al-abdu la budda an yaqa'a minhu khalalun wa zalal yayin da bawa ko ya zama cewa tilas ne a rayuwarsa dole ya sami wani tuntube can da kuskure nan qala ta'ala sai Allah madauke ce fa in zalaltum to in kuka kauce min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan kuwa hujjoji sun zo muku ai ala ilmin wa yaqin kuka kauce hanya bisa yaqini yaqinin me yaqinin kun san shari'ar Allah ga abin da Allah ya ce ai yaƙinin kun san shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita duk bayyana suke an gama wahayi yanzu qur'ani ne gashi duk mumini wajibi ya yadda da qur'ani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga a cikin littafai wajibi ai imani da ita sannan kuma adawar shedan ba a boye take ba dama waɗannan abubuwan su ne can as-silmi kafa shine ka bi qur'ani ka bi sunna khutuwatin shedan kuma ga shedan ya bayyana cewa shi abokin gaba ne yayi rantsuwa cewa zai batar da mu to kaga kenan ashe duk mutumin da ya bi shaidan to bisa hujja da ilimi da yaqini ya san cewa shaidan abokin gabarsa ne shine abin da ake nufi min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu ga qur'ani kuru-kuru ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya ce fa'alamu anna Allah azizun hakim cewa ku sani cewa lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima wa fihi a wannan aya da yake cewa fa'alamu anna Allah azizun hakim akwai minal wa'idi shadidi wa takhwifi ma yujibu tarkaz zalal akwai tsoratarwa na ruko mai tsanani da tsoratarwa wanda tsananin nasu ya kai yadda zai tilasta wa mutum ya sa shi ya bar karkacewa ma'ana ya tsaya ya tabbata akan hanya mai kyau fa innal aziz al qahira al hakima domin ku shi al aziz mabuwayi kuma mai rinjaye al hakimu mai hikima idza asahu al'asi idan mai sabo ya saba masa qaharahu bi quwwatihi to yana rinjaya sane da karfin sa shi yasa yayi amfani yayi amfani da lafazin al-aziz anan gurin yawwa fa'lamu anna Allah azizun hakim tunda ya zo wannan magana ta zo ne bayan fadin sa fa in zalaltum kuma zalal din ba haka kawai an khata'in ba a'a min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu ga dalili kuru-kuru kuna gani Allah ya hana ka zaka je ka aikata kayi akan hujja ko baka yi ba mutum kaga yayi bisa yaqini da ilimi to wannan sai a zancen Allah madaukaki zai azabtar da shi Allah ko ba abin da ya gagare shi domin me domin shine al-azizu shine al-hakim mun gane abin da ke nufi sai sai idza asahu al-asi qaharahu bi quwwatihi wa azzabahu bi muqtada hikmatihi kuma Allah zai azabtar da shi gurgudan yadda hikimarsa take hukuntawa fa inna domin kuwa shi Allah min hikmatihi daga cikin hikimarsa ta'azibal usati shine azabtar da masu saƙon Allah wal junati da masu laifi yawa duk wanda suke masu saƙo masu laifi to Allah zai azabtar da su muna roƙon Allah ya tsare mu daga aukawa cikin wannan azaba Allah ya raba mu da bin hanyoyin shaidan Allah kuma ya kimsa san shari'o'in addinin musulunci da duk lamarin musulunci a cikin zukatanmu baki daya a aya ta gaba Allah madauke ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور yanzu su waɗannan da suke bijirewa innan suke karkacewa suke bin zalal bayan ku hujja ta zo musu suna jiran wani abu ne idan ba a ce Allah ya zo musu ba fi zulalin a cikin inuwoyi min al-ghamami na gajimare wal mala'ikatu da kuma mala'iku su ma su zo wa qudiya al-amru kuma a yanke hukunci a hisabi wa ila Allah turja'ul umur komai fa duk al'amura suna komawa ne zuwa ga Allah mun ji wannan fasara to mu ji maganar malam malam sa'ad yake cewa wa hadha fihi min al-wa'id ash-shadid wa tahdid shi ma wannan akwai narko ne da tsanani da kuma tsoratarwa har yanzu wannan wanda idan mutum ya ji to zuciyarsa lalle za ta rikide za ta wato za ta rude kuma ta ciru daga abin da take marar kyau shine tankhali'u yawa ta ciru daga abin da take marar kyau ya ƙulu ta'ala Allah maɗauki yana faɗi a nan fassarar ma'anar wannan ayar sa'adi ya ce hal yantazuru sa'una don nan yanzuruna ma'anarsa yantaziruna mun gane yawwa nazara tana zuwa a da ma'anoni in ta zo da a ila to shine takan zo da ma'anar cewa kai dubi da idanka zuwa wani abu nazartu ilaihi amma in ta zo haka mutlaqatan nazarahu ko ta yi ta'addi ga maf'ulinta mubasharatan to abinda ake nufi da ita intizari intizari shine jira kaga ko da ba a kawo tawun din a ciki ba nazara din kadai ita kadai tana nuna mana wannan idan akwai waɗancan ma'anoni da haka ka ganin cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah ka ganin ta yi ta'addin zuwa ga maf'ulin illa an ya'tiyahumullah an ya'tiyahumullah shine maf'ulin bihi jumlar gaba daya yawa ma'ana ba wani abu suke jira ba illa kaza da haka kamar a ce hal yanzuruna hadal amra ma'ana har wannan abun suke jira ma'ana ai ba abin da suke jira banda wannan lamari din amma da an ce hal yanzuruna ila kaza to ana nufin dubi ne shi yasa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira yau nadira amma sai aka ce ila rabbiha shi yasa malamai suke cewa wannan la ta tahammal illa ru'ya a babin ru'ya a cikin littafan aqida malamai suka kawo wannan cewa Allah madaukaki ana ganin sa ranar tashin alkiyama a aljanna Allah madaukaki zai bayyana ga bayansa su ganshi to wasu malaman wasu kungiyoyi da suka karkace daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi suna musun wannan abu sai a Allah ba a ganin sa kamar mu'tazilawa sai a duniya din da aljanna duk ba a ganin Allah yawa to shine malamu suke kafa musu hujja da cewa ita nazara dama in ta zo don abin da suke faɗa sai sun suka je waccan ayar wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai suka kawo wani tafsiri cewa ai abin da ake nufi tantaziru thawaba yawa wai ai wujuhun yawma idin nadira wasu fuskoki a ranar nan ta tashin alkiyama suna da ni'ima ila rabbiha nadira zuwa ga ubangijinsu suna dubi sai su tantadiru thawaba ai wasu suna jiran lada suna jiran abin nan sakamako ma'ana kun ga sun fassara wannan nazara din da me da intizari tare da cewa ta zo da ila in ko ta zo da ila ma'anar ta gani na ido ka dubi zuwa ga abu in ba ta zo da shi ila ba to shine take da nufin wannan abin da muke karantawa yanzu jira yau ma'ana kenan waɗannan masu laifi ba abin da suke jira illa kawai tashin kiyama suke jira ta zo ta same su domin mai hujja ta riga ta zo ga qur'ani ga sunna shedan ya ba an bayyana muku cewa abokin gabar ku ne to me wace hujja ce bata tsaya ba a kenan waɗanda suka tsaya har yanzu suka doge a barna a bayan ƙasa suna cutar mutane suna kaza suna kaza ba abin da suke jira illa tashin alkiyama Allah ya zo ya yi hisabi mun fahimci abin shi ne abin da ake nufi da wannan guri to shine sai yake cewa ya kulu ta'ala hal yantazuru sa'una fil fasadi fil ardi waɗannan masu ɗawainiya suna ta ijtihadi suna ta ƙoƙari wajen su barna a bayan ƙasa almuttabi'una li khutuwati shaytani masu masu bin khutuwati shaytani annabiduna li amri llahi masu watsi su yi kullaliyo da umarnin Allah ba abin da suke jira illa yawmal jaza'i bil a'mali ba abin da suke jira illa ranar sakamako da za a bawa kowa sakamakon aikinsa ma'ana su je su ta walagiginsu a duniya ba abin da suke jira illa wannan ranar tunda dai ga wa'azi ya zo ba su wa'azantu ba har yanzu ba su daina barna ba mun fahimci fasara ya ce allazi qad hushiya min al-ahwali wash-shada'id wal-fada'i ma yuqalqilu qulub adh-dhalimin wannan tashin alkiyama kuwa ranar tashin alkiyama rana ce da hushiya min al-ahwali an cika ta da abubuwan tsoro shine hushiya ma'ana magana a kanta a cike yake da al'amuran tsoro yanzu kowa aka yi masa zancen tashin alkiyama kafin ya tuno aljanna tukuna me yake fara tunowa abubuwan tsoron nan tsayawa gaban ubangiji duk dan adam kowane ne shi zai tsaya gaban ubangiji kuma allah ya masa magana shi da shi a yi masa hisabi kuma ga irin mawukifin ma dama da za a shiga halin tashin hankali da damuwa shekara nawa za a yi a wannan tsananin rana tsananin zafi babu ba hisabin matuku sannan mutane su je su yi roƙo su nemi annabawa su zo su roƙi ubangiji su zo ya yi musu hisabi annabawan da za su je wurin duk su ce a'a wa kowa ya ce ban isa ba a je gun adam ya ce a'a annabi nuhu ya ce a'a ibrahim ya ce a'a musa ya ce a'a annabi isa ya ce a'a sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ni ne na cancance ta ta wace sannan ya zo ya roƙi ubangiji sai a hisabi kaga waɗannan ai su ake ce ma ahwal ahwal da hababba abun tsoro kenan daga haul haul shine abun tsoro abun da zai razana ka in ko hali ahwal ana nufin jam'in hal halaye mun gane yawwa to a cike wannan wuni yake da abubuwan tsoro wa shada'id da kuma tsanani wal fada'i da abubuwan firgici shine fada'i mm fa fadhi'a man fil ko yawwa akwai dake fazi'a wancan da na na zayun ne ko wannan fada'i ne abubuwan tsorata da firgici yawwa a ma yi kalkilu kulubar zalimin abubuwa ne ga sunan da yawa na tsoratar waɗannan waɗanda za su girgiza wato su sa damuwa a zuciyar wato azzalimai yi kalkilu ma'ana yudhilul qalaka qalak namu shine damuwa da kunci yawa abubuwa ne da za su kuntata zuciya da hankalin masu zalunci wa yahiqqu bihi aljaza'u sayyi'u alal mufsidin wannan rana ita ce wadda sakamako mummuna zai tabbata akan wato mabarnata wa dhalika anna Allah ta'ala wannan kuwa abinda zai sa mutane su firgita bari ku ji abubuwan da za su auku malamin ya kawo mana duk sun zo a wasu ayoyi a cikin alkur'ani wa dhalika anna Allah Allah subhanahu wa ta'ala yatwi samawati wal ard la ilaha illallah Allah zai nade shine yatwi zai nade sammai da ƙasa kamar da ake nada taburma haka za a naɗe su sammai gaba ɗaya allah maɗuki ya naɗe su kamar yadda ya faɗa a cikin suratu shura ne ko ba shura ba wannan la ilaha illallah kafin shura wace sura ce inda allah maɗuki ke faɗin cewa wasamawatu matsuyatun biya menihi yau allah subhanahu wa ta'ala zai naɗe sammai gaba ɗayansu a damansa sammai a hannun daman Allah subhanahu ta'ala ya dauke sammai da ƙasa gaba ɗaya a hannunsa ran tashin alƙiyama kaga wannan ko labarin kawai ka ji abin zai tayar maka hankali ko ba haka bane sama fa ba wai masallacin nan ba ba garin nan ba ba duniyan nan kawai ba a'a sama gaba ɗayanta da kake gani Allah zai naɗe ta ta zama gaba ɗaya sammai guda bakwai su zama a hannunsa a tafinsa subhanahu wa ta'ala Allah shi ya san yadda waɗannan abubuwa za su kasance to bayan wannan yatsuwi samawati wal ard sai ce wa tunfarul kawakib sannan dukan taurari alkawakib ya kunshi ba iya taurari kawai annujum ba duk al'ajiramus samawiya su ake nufi da alkawakib yawwa su rana su wata su taurari din gaba ɗaya duk sunan su kawakib to gaba ɗayansu a tarwatsa su yawwa wa tukawwaru shamsu wal qamar sannan a nade har yanzu rana da wata wa tanzilul mala'ikatul kiram mala'iku su sauko sama dama kamar da Allah mai faɗa a wata sura ɗin yau mata shakakus sama'u ranar da sama za ta kekkece in ta kekkece mai zai faru mala'iku su sauko mala'iku nan yadda kuma suke a haƙiƙaninsu Allah maɗaukaki zai sa kowa ya gansu kaga firgici ya ƙara muna jin labarin su an ce mu yi imani da su to ga ranar da kowa zai ga abin da zai gani da idansa yace fatuhitu bil khalaiq sai kuma su zagaye halitta baki ɗaya su mala'ikun dama adadin su yafi halittar yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu adadin su yafi na halitta sauran halitta yawa ma'ana mu mutum da aljan sai su zagaye mu kaga kenan ba ba wurin gudu ba wani zai ce bari ya samu wata kucika ko ta tsakanin kafar wani mala'ika ya tsallaka babu ba inda mutum za shi Allah subhanahu ta'ala zai tsare shi a sannan sai ke cewa wa yanzilul bari tabaraka wa ta'ala sannan Allah subhanahu ta'ala ya sauko fi zulalin min al-ghamam a wata inuwa ta gajimarai shi ya san yadda abun yake mun fahimci abun amma ya faɗa mana a nan wurin ba tawili ba canza ma'ana ba za mu ce a'a lamarinsa ne zai sauko ba mala'iku ga shi da shi da mala'iku aka ce za su sauka kaga in ka ce mala'iku to waɗancan kuma waɗanne mala'ikun ne mun fahimci wannan wani lokaci ga wasu suna tawili sai su ce ai ana nan ana nufin saukar mala'iku ne to ai mala'ikun su ma an yi atsafin su kaga cewa kai fi zulalin min al-ghamam sai aka ce wal mala'ikatu da mala'iku ai su ma tanzilu su ma za su sauka mun fahimci wannan yawwa to sai sai liyafsila baina ibadihi bil qada'il adli Allah zai sauka dan yayi hukunci tsakanin bayansa da hukunci na adalci a fatudul mawazin sai a girka mizani mizanin da za a auna ayyukan mutane wa tunsharu dawawin littafan da aka rubuta ayyukan mutane duk sai a bubbude su kowanne gashi nan a buɗe ba zancen a buɗo ana neman ina shafin gaba ɗaya a bubbuɗe kowa ga nasa nan zai karanta abin da ya aikata shi ne ma'ana tun sharu a rarraba wata biyabbu wujuhu ahli sa'adati fuskokin 'yan aljanna za su yi haske ma'abuta sa'ada wata suwaddu wujuhu ahli shaƙawati shaƙiyai kuma masu cancanta shiga wuta su kuma fuskokinsu sai su yi duhu ويتميز أهل الخير من أهل الشر ما سؤال هيري سبنبنتا دقا ما سشري أشياء أن متعنى كيركي ني غاقون سدبان متعنى بنزا غاقون سدبان وكل كما كون يجازى بعمله ذا أبسا كما كون أيكنسا فهنالك يعض الظالم على يديه تو أولنا اللوكسين الظالمي زي تيجي ياتسنسا يغاتسا ياتسنسا ده, ده حقولنسا yana mai yana nadama yau ga halin da ya shiga ciki duk waɗannan abubuwan wanne ne ba a gaya mana cewa zai auku ba aidin mun ji za su auku me yasa ba a yadda ba wanda duk bai yadda ba sai ran tashin alkiyama ya gan su ƙuruƙuru yanzu abu shi abin nan da gaske ne za mu mutu nan allah zai tashe mu ya tashe mu kuma gashi za a yi hisabi ga an girka mizani ga littafan aikin mu mun leƙa a zo ana mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duk wannan ranar zai tabbata to a lokacin nan bawan Allah azzalimi kuma sai ya gatsa harshen sai yi nadama a ranar da nadama ba za ta masa amfani ba ya roki a dawo da shi ya gyara hali ina za a ce ba zai yi ba in an dawo da shi ma ba zai ba tunda ɗabi'a dai ta ɗan adam ita ce wannan tsakaninmu da ubangijin nan ba mu da wata alaƙa ta jini alaƙa mu ta mai ta bayinsa ne mu don haka ya turo manzanni su zo da littafai mu yadda da cewa akwai shi mu yadda da cewa shine ubangijinmu mu yadda da cewa shi kaɗai ya cancanta abauta masa mu yadda da labarin da ya bamu akan kansa a cikin alkur'ani don haka komai yana dogaro ne akan mai ka yadda din nan ko baka yadda ba me yasa mutanen farko da Allah madauki ya ba a tartibin alkur'ani suwaye bayan ya faɗi idinar sirat al-mustaqim wannan wanda duk a cikin addu'a ce amma asiga ta yabo allazina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda aka fara faɗa don ka fahimci cewa maganar addinin nan fa duk tana da alaka ne da maganar gaibi gaibi kuma menene shi labarin da aka baka na abin da baka gani da idan ka ba shi yasa a kowane lamari da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa da siffofinsa to ka ɗauke shi a babin gaibi ne gaibi ne baka taba gani ba kuma babu wanda ya taba gani ballantana ya baka labari har ka samu tasawurin ga yadda Allah yake mun gane wannan da haka in ya bada labari kada ka ɗauko wata ƙazamar fahimta da wani ƙazamin tunani da wasu mutane suka cusa maka ka fahimce shi ta hanyar wata falsafa da ilmin kalami da me a'a saurari maganar Allah cewa wannan mai maganar nan fa Allah ne da kansa yake magana kuma ya fi kowa sanin kalmar da ya kamata ya faɗa ya amfani da ita ya ba da labari a kan kansa don haka karka kawo wata ƙazanta ta tawili ka jirkita maganar Allah a'a ka faɗe ta yadda take sai ka ce me amma abin nan da Allah maɗaukaki ya faɗa zai yi ran tashin alkiyama zai sauko ya yi hisabi kar ka zo ka ce kana neman ka kalli sauka ce wata irin ta tasawuri da kake saurawa kai ko ka ce ga yadda wani jirgi ne zai sauka ƙasa wani mala'ika ne gashi duk kar ka kawo wannan abu Allah shi ya san yadda zatinsa yake Allah shi ya san yadda siffofinsa suke tare da shi in ya faɗa mana a ƙur'ani cewa zai yi kaza sai mu ce i zai yi dan sunansa zuwa dan sunansa sauka ba ruwanka da kalmar zuwan ko saukar ka yadda da kalma ce ta larabci i zuwa sauka amma yaya na Allah yake ba ruwanka saboda baka san Allah ba baka san zatinsa ba amma karka zo ka ce wannan maganar ƙarya ce ko kuma ai akwai hatsari a ciki ya kamata a canza ta mun fahimci wannan abin da ke cikin hatsari wannan mun sha dai magana akan wannan amma nan yau malamin ya bude mana wannan fagen a kansa zai magana shi yasa na fara fitowa da wannan din yawa maganganun nasa suna da yawa da haka mai kokari kafin lokaci ya kare ya ga zama cewa duk sun shigo mun gama da su insha Allah a wannan darasin a sai yake cewa mai fahunalika ya abdu azzalimu ala yadayhi azzalimi zai gatsa hannunsa hannunan ya faɗa yana fin da yatsansa idza alima haqiqata ma huwa alaihi in ya san haqiqanin halin kuma yau da ya fado eh yau ya jefa kansa cikin tashin hankali gashi kuma gaban tashin hankali ba kuma wurin tsira yace wa hadhihi ayatu wannan aya in ji malam Abdulrahman As-Sa'di wa ma ashbahaha da kuma ayoyin da suka yi kama da ita dalilun hujja ce li madhhabi ahli sunnati wal jamaa ga madhhabar ahli sunna wal jamaa suwaye ahalus sunna wal jama'a a karku ce ba ku sani ba tambaya ne ta neman amsa mai ma'anin suwaye ahalus sunna wal jama'a na yawwa waɗanda suke bi suke bibiya suke aikata suka yadda suka yi imani da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai su ne ahalus sunna na farkonsu kuma su ne sahabban sahabban ina jin ba na taɓa gaya muku wata magana galibi mutane yanzu saboda sunan ahalus sunna agun waɗanda ba ahalus sunnan ba ya ɓaci ko ana ta sukansu da abubuwa daga an ce ahalus sunna kowa abin da ke tunowa yan izalar unguwarsu ko na garinsu da haka yadda ya rena su hakan an ce ahalus sunnan to haka yake nufin su ne masu wani aƙida zai ce to ina ruwa na kuma da su to shi yasa kullum nake wannan bayani in an ce ahlus sunna abinda ake nufi da su sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'an tabi'a da duk kuma wanda ke kan abinda suke kai har zuwa tashin alkiyama mun gane wannan yawa ina fata mun fahimci abu dan haka kada mutum ya hango in an ce ahlus sunna kawai yana kallon waɗannan na unguwarsu da ya sani sune ahlus sunna su ma ahlus sunna ne amma mabiya ne ga manyan ahalus sunna su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane abu yawa a aqidar ahalus sunna wal jamaa a wannan babin shine sai al muthbitina waɗanda suke tabbatarwa lissifati likhtiyariya ga siffofi na ganin dama dangane da Allah subhanahu wataala ana ce musu siffofin ganin dama me yasa ake faɗin haka wannan a hausance kenan siffofi malamai suna kasa su من حيث قيامها بذات الله تبارك وتعالى إلى صفات ذاتية وصفات آه اختيارية كو الفعلية يوم سفو في أنا ربا سكشي بيو دنغنا دس أيوس ذات الله أكو سفو في نذاتي نهجم بالمن يوانا أبو محدث أو هو لعلكم من تكوكما أو ندرسني أكو سفو في نذاتي akwai kuma siffofi na fi'ili in an ce siffofin zati ana nufin siffofi ne na Allah waɗanda ba sa rabuwa da zatin Allah kwata-kwata azalan wa abadan babu lokacin da Allah bai siffantu da su ba gane kamar siffar ilimi akwai lokacin da Allah ba shi da ilimi yawwa ba wai ilimi wata sifa ce da daga baya ya same ta ba a'a tun fil azal tun fil azal Allah mai ilimi ne ya san komai tun kafin a yi shi mun gane wannan don haka Allah subhanahu wataala a ilimi gare shi sifa ce ta dace kamar yadda ba mu labari yana da fuska fuska ma sifa ce ta dace mun gane yawwa kamar yadda ba mu labari yana ji kamar yadda ba mu labari yana da hannu duk waɗannan siffofi ne na zati kamar yadda ba mu labarin cewa yana sama uluwi ita ma siffa ce zatiya yawwa babu lokacin da Allah maɗaukaki ba shine sama da kowa ba ba wai sama ta iko ta mulki ba sama ta haƙiƙa ta zati Allah a sama yake bambancin uluwi da istiwa'i shine istiwa'i sifar istiwa'i sifa ce fi'iliya ba sifa ce zatiya ba me yasa ha me ma'ana istiwa'i Allah madaki ba ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi me bambancin ta da uluwi in an ce uluwi Allah madaukaki yana sama in kuma aka ce istiwa'i ya daidaita akan al-arshi domin ya zo da shi da sigar istawa 'ala al-arshi kamar da ya faɗa wurare guda bakwai a cikin alkur'ani mun gane wannan amma shi yasa malamai suka ce istiwa'i sifa ce ta fi'ili me yasa aka sa ta sifar fi'ili li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala lam yakun mustawiyan thumma khalaqa al-arsha fastawa alayhi mun gane domin ya faɗa mana cewa da huwa alladhi khalaqa as-samawati wal wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ko thumma istawa ala al-arshi ka kasancewar ya ce sun mastawa al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ashe da al'arshin tun da halitta ce ya halicci al'arshi ya daidaita saman al'arshi karka ce zaune ko kishin gida ko kwance wannan abun shi mutane suke hararowa shi yasa suke kore kar a ce Allah yana kan al'arshi mun fahimci abun ba ruwanka da wannan yana saman al'arshi murtafi'an alal arshi yaya yake ba mu sani ba amma tun da ya faɗa a Qur'ani to ya fi ka sanin kalmar da ya kamata ya amfani da ita karka canza masa mun fahimci abu yawwa kawai abin da zaka ce shine istiwa'i ba irin wanda mu muka sani bane mai zama akan kujera yana zama ba irin wannan bane na Allah daban na dan adam daban shikenan kuma ba ruwan mu mun fahimci wannan yawwa to mu koma kan me ake nufi da as-sifatul ikhtiyariyya sifatul ikhtiyariyya sune as-sifatul fi'liyya siffofi na aiki waɗanda suke ta ta'allaku bil mashi'ati wani shine babi ɗinsu yawwa suna da alaka ne da mashi'a in ya so ya yi in ya so ya bar su kamar yadda yake cewa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin mahabba din nan Allah madaukaki ya zabi ya so at-tawwabin ko masu tuba masu kuma neman tsarki Allah ya zabi ya so su ashe kaga akwai waɗanda baya so kafirai da kuma masu waɗanda ba sa neman tsarki ba sa tuba mun fahimci abin ashe wannan ya ga dama ya so ya so wannan ya ga dama ya so ya ƙi wannan mun gane wannan yauwa da magana da so da ƙi da fushi duk waɗannan siffofi ne da ake ce ma siffofi ne na fi'ili na fata mun fahimci yadda abin yake to wani shine kasan da malamai suka yi a cikin littafin ahlus sunna haka zaka samu yace kalistiwa'i suna al-ikhtiyariyya din nan duk misalan da zamu ji na sifat ikhtiyariyya ne kun gane me ake nufi da ikhtiyariyya tayyib sai sai kalistiwa kaman cewa ya daidaita akan al'arshi wani nuzuli da cewa zai sauko yana sauka a kowane dare kafin abin nan sulufi na na karshe na uku wal maji da kuma zuwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ya faɗi wannan magana waja'a rabbuka kuma ubangijinka zai zo wal malaku alhali mala'iku saffan saffan suna nan sun yi safu safu don haka ba ana nufin mala'iku za su mala'iku ne za su zo ba mala'ikun sun zo ubangiji kuma zai zo a lokacin da mala'iku suka yi safu-safu yaya zai zo ba mu sani ba wa ya faɗa shi ne in aka ce wannan shi ko labari wannan magana mai ce ba labari ba ce labari malamai suke cewa ɗayan biyu ne ko ya zama gaskiya ko ya zama ƙarya in allah ya faɗa wani kuma zai faɗi wani abu daban akwai ƙarya a ɗaya kai wanne za ka zaɓa ka ce ƙarya ne na? na wanda ba na Allah ba za ka karka sa kanka da wata wahala a cikin wannan lamarin abu ne mai sauƙi amma waɗanda suka shiga harkar nan eh, wadda wasu suna kiran kansu masu ilimin tauhidi na na falsafa da ilimin kalami da wane ne sun shigar da kansu ta wahala saboda su suna amfani da hankali ne wajen tabbatar da aƙida shi yasa duk suka ruɗe gaba ɗayansu a ruɗe suke yawwa amma ka ɗau hasken alƙur'ani yadda zahirin nan yake ɗauke shi yawwa duk tsarki a cikin wannan zahirin yake duk dana'a da danasa da najasa to tana cikin abin da ya saba qur'ani ko ba haka bane yawwa to wannan shine abin da malamin yake so ya ga mana lalle mu gane yace wa nahu zalika da makamancin waɗannan min sifati allati akhbara biha ta'ala an nafsihi waɗanda Allah madauki ba da labari akan kansa a cikin su aw akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa akai fa yuthbituna su ahli sunna suna tabbatar da waɗannan siffofi ala wajhin yaliku bi jalalillahi wa azamatihi ta fuskar da ya dace da girman Allah da kuma wato abin nan kwarjininsa da girmansa da alkadarinsa da darajarsa mun gane kar a dangana wa Allah wani abu na tawaya duk abin da zaka faɗa akan siffofin Allah in ya ce yana kaza ka ce yana kaza tambayar matsalar ita ce kar ka shigar da kanka ka zo ka ce to kaza ɗin nan nasa irin namu ne to ya kuna a ce Allah ya yi kama da mu don haka mu kore matsalar da waɗancan suka shiga kenan kun fahimci wannan babin sosai yawa ran na mun yi wannan zancen har da maganar littafai da sauransu da aka rubuta akan wannan mazhaba da sauransu kasancewa ya dawo da shi shi yasa muka dawo da shi wannan kara amma dai bayani a kansa baya karewa saboda a koyaushe zaka ji masu wannan irin maganganun suna nanatawa har mutum baya jin nauyi ya kawo ayar qur'ani ce i Allah ya ce kaza to amma laifi ne mu fassara ta da haka din laifi sai ce ai sako ne ma ka ce Allah yayi kaza shi kuma Allah ya ce yayi kaza din kun fahimci wannan zancen yawa kar ka dauki wannan zancen ba daidai bane yawa duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya kawai abin da za ka yi ka'idan nan ita ce me ka ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu abin da yake kama da Allah duk abin da kake gani to bai kama da Allah ba don haka in aka ce Allah yana da kaza na siffa sai ka ce i yana da ita amma ba irin tamu ba ce shikenan mun fahimci wannan akwai wani misali da dishi kara ina ba mu shi misalin bambancin da ke tsakanin mu mu halitta wajen siffofin mu ga munan wani dogo wani gajere wani baki wani fari ko ba haka bane sannan ka duba kuma ka ga tsakaninmu da wasu halittun wani babban misali ne kan yawan bayarwa tsakanin kafar sauro da kafar giwa ya kun sha jin mu wannan misali ko ba haka bane sauro yana da kafa giwa ma tana da kafa sunan su kafa kowanne in ka kama ta sauro ka rike sunan ta kafa haka bahaushe ya sa mata ka kama ta giwa inda za ka iya kamawa ita ma sunan ta kafa ko ba haka ba amma ta sauro daban ta giwa daban wannan a tsakanin mu fake nan mu halitta don haka ashe kasancewar sunan kafa can kafa nan kafa baya nufin kafar iri ɗaya ce kun gane abu kamar da shi ma dai na sha gaya mana cewa akwai wata ka'ida in kwa haddace ta za ka huta da wannan wace ya wace ka'ida ce kun rubuta a wancan lokacin ƙa'ida alittifaƙo fil asma'i la yastalzimu alittifaƙa fil haƙa'iƙi me so ya rubuta ta alittifaƙo fil asma'i la yastalzimu alittifaƙa fil haƙa'iƙi alittifaƙo fil asma'i ko fil alfazi ko wanne kasa ba matsala alittifaqu fil asma'i la yastalzimu alittifaqa fil haqa'iqi me ake nufi da wannan magana dacewa a suna baya nufin dacewa a haƙiƙanin abin da aka samu wannan suna kun gane? mu ɗauki wannan misalin na giwa da sauro la yastalzimu alittifaqa fil haqa'iqi wannan misalin da aka bayar da sauro da giwa kafar sauro ya sunanta kafa ta giwa ya sunanta taka ya sunanta yawwa ta kurege sunanta kafa ta kare sunanta kafa duk haka ne yawwa wannan ai sunan duk iri ɗaya ne ko an samu mai an samu ittifaqi fil asma'i ittifaqi me ma'ana ittifaqi an dace a sunan sunan duk iri ɗaya ne waccan kafa ce waccan kafa ce wannan ma kafa ce to amma sai a zo a baje waɗannan abubuwan duk a gabanka kowanne ka kalle shi ka kalli sauro ka kalli giwa ka kalli kurege ka kalli kare ka kalli waye duka ka kalli mutum kowa ka ga kafarsa wace iri ce duk iri ɗaya ce an samu dacewa a hakika ba a samu dacewa ba amma kuma gashi an samu dacewa a suna sunan iri ɗaya ne amma hakikanin ba iri ɗaya ba ne wannan ka'ida ce in ka fahimce ta zaka hankalinka zai huta a wannan babin cewa dan Allah subhanahu wataala ya ce yana da hannu ya ce yana da fuska shikenan kar ka zo ka karyata shi sai ka ce eh shi ya faɗa amma ba irin namu bane dan Allah wannan akwai lafi a ciki a kar ka hango cewa a na ce yana da kafa a ina mai da shi mutum waye ce ba a mai da shi mutum ba shi ne ya faɗa ya ce yana da fuska yana da hannu amma yaya suke tun da ba taɓa ganin zatinsa ba labari ya bamu a ƙur'ani kuma ƙur'anin nan shine gaskiya a cikinsa la ilaha illallah take a cikinsa sallah take a cikinsa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam take tukun a cikinsa sallah take a cikinsa azumi yake da zakka da aikin haji don haka in ba mu yadda da abin da ƙur'ani ya faɗa a wasu wuraren ba muka yadda da wasu wuraren mun yadda da ƙur'ani yadda muka yadda da abin da ke ciki na sallah da azumi kafin nan ma kuma da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yadda muka yadda da wannan muka karɓi ƙur'anin da diya da ya zo haka nan ma dole mu yadda da abin da Allah ya faɗa a kansa shi ya bada labari akan kansa yace yana kaza zai zo yana saukowa yana kaza yana kaza amma matsalar ita ce sai ka ce wannan duk abin da Allah ya faɗa ba irin na ɗan adam ba ne ba irin na halittarsa ba ne mu ma ba mu sanya ya yake ba ka zauna lafiya ko ka zauna lafiya ba amma in ka ce maganar nan ta Allah a canza ta ba daidai ba ce kai ka yi tunani ka karanta philosophy ka karanta syllogism ka karanta mantiki don haka ka san lafazin da ya fi dacewa Allah ya amfani da shi Allah bai sani ba yanzu kai za ka wa Allah gyara a cikin maganar da ya faɗa a cikin ƙur'ani kuma a kan zatinsa kai kuma baka ga zatin ba ai ba adalci a cikin wani abu na fata mun fahimci abun yadda yake shi yasa kamar yadda wannan maganar ka'idar ka ƙara mata da misalan da muka bayar ran nan al-ittifaqu fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqu fil haqa'iqi da ko babban misalin nan da muka yi magana a kansa na suratul insani Allah madaukaki yana cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi ko me sai ce faja alnahu sami'an basira yauwa mun halici dan adam gashi gashi muka sanya shi kuma sami'an basira dan adam yana ji kuma yana gani can kuma Allah madauki ya faɗa mana shi ma a cikin suratul nisa'i inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'izukum bih sai ce me inna Allah kana me sami'an basira yanzu an samu ittifaki anan ko ba a samu ba ittifaqi fil asma'i sunan dan adam Allah ne ya sa masa cewa daga cikin siffofin dan adam shi dan adam sami'un ne kuma basirun ne kuma Allah anan ya faɗa dangane da kansa yace shi ma Allah sami'un ne kuma basirun ne duka gaskiya ne nan ko akwai ƙarya a ciki duk gaskiya ne yawwa to me yasa magabata can a baya annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya yana ce mana a'a ai nan kaza da kaza a cire waccan na dan adam din ko kuma a cire na Allah a bari dan ba su kama da juna ba saboda me duk wanda fitirarsa akan daidai take akan daidai in dai fitirar ka bata karkace da wata sabuwar tarbiyya ba kowa da ta shigo ba ta cikin musulunci ba to dama ba zai ga rikici a cikin wannan abun ba yana ji zai ce a warai innal insana yasma'u wa yubsiru yasma'u ma yastati'u idrakahu dan adam yana ji yana gani zai ji abin da zai iya riska zai ga abin da zai iya riska Allah ma yana ji yana gani shi kuma yana jin komai kuma yana ganin komai yanzu ai an samu ittifaqi a sunaye ko amma kuma a haƙiƙa fa an samu bambanci to a kowanne babi in dai ana zancen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa ka sa wannan abun zaka ga ba ruwanka da rikici akwai kisan nan da taɓa gaya mana ta malam aljiwaini abdulmalik ibn abdullah aljiwaini da ya rasu shekarar hijira tana 478 babban malamin shafi'iya ne kuma ya yi nisa a cikin harkar wannan filosofin da falsafar da ilmin kalam komai za su kawo ma da hankali yana da wani littafi sunansa a tamhid yana da littafin ina da shi yana faɗi a ciki abinda na gaya muku ran nan na cewa a wurin masu irin wannan ilimin suna cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi mu me muke cewa game da mai ahalar ya faɗa ko tasihu imanihi yawwa ya inganta imaninsa ya yi imani da Allah ya bauta wa Allah shikenan to a wurin masu wancan irin zancen fa da suke cewa ba za a sifanta Allah da kaza da kaza dinnan ba sun ce awwalu wajibin alal mukallaf shine ashakku ko annazaru ko alqasdu ila nazari wajibin komai akan farko kai akan bawa shine yayi kokonto kokonto shine awwal wajib ko kuma bincike ko kuma alqasdu ila nazar nufin yin bincike ma'ana ina abubuwan da zaka rika ji mutum ya karanta wasu al'amura na sciences a bokonce ai zaka ji an ce komai sai an gwada ake ganinsa ko ba haka ba to a ilimin sciences na natural science wannan daidai ne ba matsala in ka zo chemistry ɗinka kana chemistry ɗinka kana so ka gwada wani abu ka tabbatar da wata fact ta hakikar bincike daidai ne ka gwada kaza da kaza da kaza zai baka kaza launi guda biyu iri biyu ka hada wannan da wannan zai fidda wani launin daban ko ba haka bane wannan abubuwa ne da za a gwada su a gani amma ilimin Allah ba a gwada shi a gani mun fahimci wannan to da suka yi zurfi a wannan abun wata rana ya hau kan mumbari shi wannan Abdul Malik al-Juwaini yana wa'azi sai wani bawan Allah ya daga hannu ya ce akar makallau ina da tambaya sai ce mece tambayar ka sai ce mu gashi kullum kana karanta mana in ka zo kan arrahmanu alal arshi stawa din nan sai ka ce ma'anarsa istaula ma'ana ba za a ce Allah yana sama ba sai ce ni ina so ka bani shawara akwai jahili ne fa yake tambayar mara karatu sai ce ni wani abu ya dame ni a zuciyata na rasa yadda zan yi da shi amma balan kai za ka ban shawara ita mai dame ka sai ce ni kullum na tashi yin addu'a in dai zan roƙi Allah sai in ga in na tuno karatun da kake mana na cewa Allah baya sama sai in ga ƙasa zan nema ne in roƙa sai in ji zuciyata ba ta yadda in yi haka in ce ya Allah kaza ba ko me zuciyar mutum take tilasta shi yayi in zai roƙo sai ya ɗaga hannunsa sai ya Allah ya Allah ya Allah ko kuma ka taba ganin mai addu'a ya daga hannun yayin yayin saukar da hannunsa ƙasa yana addu'a hmm to malamin nan me yayi a lokacin sai yake cewa sai ya sako daga kan mumbarin yana cewa hayyarani alhamadani hayyarani alhamadani hayyarani alhamadani sunan mutumin mutumin dan kabilar hamadan ne ma'ana wannan mutumin hamadan din ya rikita ni ya rikita ni ya ruda min tunani na gaba ɗaya na rasa ma da nayi ya sauko babban malami ne yana da rubuce-rubuce har zuwa yanzu ana amfani da su to daga ranar ya tuba daga wannan harkar abin nan wannan ilmin kalamin da wannan abubuwan na filosofi sai ce kai gaskiya zaman lafiya ta shine in yadda da abin da jahilai suka yadda da shi dangane da imani da Allah kasan shi jahili ba bai karatun wancan abun ba wani filosofi a gwada kaza a gwada kaza duk wannan bai san shi ba abin da ya sani ya karanta mai Allah ya ce ko kuma a tarbiyyar da ya tashi da ita ta fitira ta asali me ya fahimta kawai ya yadda Allah yana sama kowa ka tambaye shi ina Allah yake zai ce maka yana sama banda wannan shekarun da aka go ana karantar da mutane ana tsoratar da mutane kar ku yadda maganar wahabiyawa ne su ibnu jami'a ne suke cewa Allah yana sama kafin wannan lokacin duk tsohuwa ka tsaye da ita ka tambaye ta me yasa ke daga to Allah yana sama haka za ta ga maka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa muawiya ibn al-hakam ya yanta baiwarsa a lokacin da ta yi masa laifin nan ko da ta yi masa laifi abin nan ta yanka masa dabba tunkiyarsa guda daya da ta dawo sai ya mare ta da ya mare ta sai ya nadama shine ji gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so a gwada ta in tana da imani ya yanta ta da aka zo da baiwar gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta me ya tambaye ta sai ce aina Allahu a ina Allah yake kaga kenan ashe tambaya ayi tambaya a ce aina Allahu ba kuskure bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko a a ina Allah yake sai baiwar Allah nan ta ce fi sama'i baiwa ce jahila a ƙauye jeji tana kiwo ba ta san komai ba a ina Allah yake ta ce yana sama annabi sallallahu alaihi mai a lokacin sai ce in atiqha fa innaha mu'minatu je ka yanta ta wannan mu'mina ce ashe tabbacin gane imanin mutum ana tabbatar da shi idan ya ce Allah yana sama shi ma imani ne mun fahimci wannan abu don haka mutum ya daina tsoron faɗin abin da Allah maɗaukaki ya faɗa ka faɗe shi sai ka ce amma ba irin namu ba shi kenan sai ka huta fakaruddin razi abu abdullahi wanda shi ma ya rasu 505 yana da littafin tafsiri da ake cima a tafsirul kabir yana kuma da littafai ina ji na taɓa gaya mana wani littafi nasa محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين a littafin a shine yake faɗin cewa duk inda kake karanta wata aya ta ta ƙur'ani ko maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ka ji ta saba wa hankali wannan bincike-binciken da muka yi na mantiki muka gano kaza ba a cewa kaza sai dai a ce kaza in ka ga aya ta saba to ka aji ayar ka gabatar da wannan binciken nan haka fa yake faɗi a wannan a cikin wannan littafin ƙuruƙuru ya faɗa to shi kansa kafin ƙarshen rayuwarsa sai da ya roƙo ce ya Allah ka kashe ni akan aƙidar tsohuwa gyatuma can a ƙauyen ne sabo wanda bata san komai ba ka gama ana duk sun yi nadama haka shaharustani shi ma ya shiga wannan abun yana da littafi nihayatu ikdamil uqul a ciki ya irin waɗannan maganganu ɗin na shi ma na tabbatar da aƙida ta hanyar hankali amma a ƙarshen rayuwarsa shi ma sai da wannan maganganu ya ce di na bu hanyoyin falsafan nan duk na ga ashe shirme ne na ƙare su ba su da wani amfani a ƙarshe abin da ya kamata mu yadda mu dawo kan arrahmanu alal arshis tawa kama ya liku bi jalalihi sai ce kuma a ƙarƙashin fahimtar laisa ka mithlihi shay'un huwa samiul basir kaga bincike an yawo shekara wajen saba'in an gama shi an dawo kuma gidan asali ƙur'ani mun fahimci wannan don haka mutum ya rike ƙur'ani nan duk abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani shine gaskiya yau wannan dai nasihohi ne a wannan babin in ka karanta matsaloli da dama dai a cikin wannan babin insha Allah za ka fahimce su da sauki Allah ya sare mana tayib ina muka tsaya ba za mu iya gama ma magana ta ba ko sai ce fayyuzbituna ha ala wajihin yaliqu bi jalalillahi suna tabbatar da waɗannan siffofi ta fuskar da suka dace da girman Allah min ghairi tashbihin ba tare da sun kamanta Allah da bayinsa ba wala tahrifin ba tare da sun canja ma'anar ba wala ta'tilin ba tare da sun wofintar da abin sun ki imani da shi ba shine ta'tili ka ki tabbatar da sifar shine ta'tili khilafan lil mu'attilati sabanin su ko ɗan mu'attila masu bin mazhabar mu'attila al mu'attila suna ne na jam'in masu ta'atili ta'atili shine ne wannan abin da faɗa yanzu Allah ya ce yana da kaza ka ce a kai kai kai Allah ba za a sa maka kaza ba mu ba mu yadda da kaza ba bari mu tsarkake ka shi kuma fa shi ya faɗa to masu wannan aqidar asalin su daga Jahm ibn Safwan ja'ad ibn dirham irin su ja'am ibn safwan sannan ya shigo cikin mu'tazilawa su bishr al-mirrisi su wannan sauran dai kuma mabiyan abin da mazhabar ash'ariyya duk suka dauko waɗannan abubuwa kullabiya da makamantansu suka ramiya ga su ne suna da yawa in ka tsaya kai karatu a cikin babi din yawa to sai yake cewa sabanin waɗannan irin mutane al-ikhtilafi anwa'ihim gwargwadon sassabawarsu su yadda suka sassaba nau'i nau'i min al-jahmiyya ce na daga jahmiyya ne wal mu'tazila wal ash'ariyya ai duk waɗannan mun san su ko mm tsakanin da Allah mun san su su waye waɗannan haji an ce in an tambaya za a samu su waye jahmiyya mafi ya jahm ibn safwan tayyib mu'tazilawa fa su waye mu'tazilawa masu ɗaya ne daga cikin aƙidinsu wannan mu'tazila su ne waɗanda suka i'tizali an ce i'tizali suka ƙaurace a garin basra suka fito basra ta iraki zamanin alhassan al-basri alhassan ibn abil hassan daga cikin tabi'i ne daga cikin tabi'an ya rasu shekara 110 ta hijira babban malami ne a basra suka zo suka yi masa tambaya ka- zancen nasu dai yana da tsawo ba zai a fahimce shi a irin wannan dan takwati- takaitaccen lokacin ba sun zo sun masa tambaya wata rana me za ka ce a kan mutumin da ya yi saɓan allah ya yi zunubi kamar ya sha giya ko ya zina ko makamancin wani sai ya ce innahu tahta mashi'atillahi in sha Allahu ghafara lahu wa in sha'a azabahu ma'ana in ya mutu kenan yake nufi sai suka ce amugo mai da wannan fatawar taka ba shine suka kaurace majalisinsa suka koma a cikin masallacin fa suka yi masa tawaye suka koma suka kafa nasu majalisin suka daina zuwa karatunsa suka ce ya bar ya bar hanya ba akan daidai yake ba wannan shine mu'tazilawa asalin su kenan shugaban su shine Wasil ibn Ata da kuma wani Amr ibn Ubayd Amr ibn Ubayd na jin taba ba ku labarin sa wani lokaci shine yake cewa kasan su ba su yadda da kaddara ba kaddara din da ba su yadda da ita ba na taba gaya muku wata kisa ta sa anan ina jin bare ne ko bare waccan yake cewa hadithin nan na ibnu mas'ud hadithin nan na hudu na cikin arba'un nawawiyya inna ahadakum yujma'u khalquhu ko fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika har zuwa karshen hadisi ai kaga yana nuna mana kaddara yadda aka halicci bayi ko shi amr ibn ubayd ya ce shi wannan hadisin ya kira sunan tabi'in da ya ruwaito ya ce da wannan tabi'in zai zo shi da shi ya gaya masa wannan hadisin ya ce da ya ce karya yake ba zai yadda ba sai ce kai da ibn mas'ud zai zo da kansa ya gaya min wannan hadisin ya ce annabi ya ce ya ce da na karyata shi sai ce kai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ce min wannan hadisin ya kawo zan ce ba daidai ba ne shi fa wannan magana ya faɗi ta kai a ƙarshe sai tsaye nan ba sai ce da Allah zai gaya masa wannan hadisin haka yake da zai ce ya Allah ai ba akan haka ka karɓi alƙawari a gumu ba kun ga hatsarin mutum ya shiga hanyar mazhabu hanyoyin nan na bid'a kenan hanyoyin bidi'an nan hatsari ne sosai ɗariƙu-ɗariƙun nan da hanyoyin tunani-tunani falsafan nan ideologies daban-daban wannan kaza wannan kaza wallahi hatsari ne ka tsaya ƙur'ani ka tsaya sunna domin in mutum ya shiga wannan ya shiga wata tafiya wata ƙungiya to duk abin da ke kan ƙungiyar nan duk abin da ake kai fashi dole shi ne gaskiya a gunsa ba zai taɓa yadda akwai wata gaskiya a wani wuri ba banda inda yake ko ba haka bane wannan kuma shine kimmar son zuciya to wannan abu abin nan amr ibn ubay din fara'ayinsa kenan to shine ɗaya daga cikin mu'tazilawa su ne suka ware suka ce al-hasan al-basri yayi kuskure da haka ba za su je majalisin sa ba ba sa zuwa karatun suka je suka kafa majalisin su daga nan har ma suka koma gefe suka fita suka yi wata unguwar daban kuma suka fito da ka'idojin su daban suka ce duk mutumin da ya zunubi to ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba suka kirkiro wata gada sunanta almanzila bainal manzilatayn suka dora shi akai suka ce yana nan a wani wuri shi ba mumini ba shi ba kafiri ba khawarijawa ku da ba sa tsoron komai ra'asan dama sun ce duk mai zina duk mai kaza kawai kafiri ne dan wuta ne har abada zai dawoma a ciki wannan shine ra'ayin fa mu abin khawarijawa da muke ji kuna jin sunayen kungiyoyin nan mutum zai zauna bai san su ba wani ma zai dauki aqida irin tasu bai san aqida su ya dauka ba yana ma da'awar sunna amma sai gan shi yana da siffofi da halaye da wasu aqidu irin na khawarijawa ko ba haka bane ana samun wannan da yawa yawa to wannan sune khawarij ash'ariya ko ana dangana su ne zuwa ga ali ibn isma'il al-ash'ari abul hasan al-ash'ari wanda ya rasu 324 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ya shekara 40 akan wannan hanyar ta mu'tazilanci 40 daga baya ya tuba shine ya koma kullabiya daga baya ya bari kuma ya koma hanyar imam ahmad bin hanbal yanzu kun ga waɗannan maganganun da muke faɗa su mu'tazilawa su waye kun ji an faɗi su imam malik a ciki to abin da ake so yadda muke bin mazhabar maliku ame a fiqihu to aqidar mu ta koma irin ta imam maliku ka koma ka karanta risala ta ibnu abi zaid al-qirawani nan ita ce tantagariyar aqidar ahlus sunnah ababi daban-daban ababin siffofi din ababin kaddara ababin imani da tashin alkiyama da sauransu ina fata mun gane wannan yawa in muna zancen akida kar ka zo ka ce a mutum ai zai zama shi ya ce ba ash'ari ne a akida amma kuma maliki ne a mazhaba wannan tanakudi ne dan imam malik bai san harkar wani ash'ariya ba yawa duk da dama sai a bayan sa abul hasan al-ash'ari din yazo aka ma haife shi har ya rayu har yi abin da yi kuma waɗancan su imam malik nan su ahmad bin hanbal su al'imamu shafi'i abu hanifa kafin su duk ba sun tsaya da musulunci ba kuma sun karantar da mu su a ina suke sun bi waɗannan hanyoyi ba su bi wannan falsafar ba har imamu shafi'i cewa yi duk wanda yake harkar falsafa ɗin da ilmul kalam hukuncinsa shine a kama shi a masa bulala a zagaya da shi kasuwa a nuna mutane cewa ga wanda yake karyata Allah a cikin alkur'ani Allah ya faɗi magana ya ce ba daidai ba da can haka suke ba da umarni ai amma yanzu kaga abin ya juya Allah ya sauke to ina ga mu yi hakuri mu tsaya nan in muka zo in Allah kai mu gobe sai mu dawo kan wahadihil aya dalilin in sai mu faro shi daga nan wurin sai mu dora mun gani yawwa insha Allah yau 24 ne ko in Allah ya kai mu ran laraba 27 kenan insha Allah a ranar ne za mu rufe wannan karatun bi idinillahi ta'ala da fatan Allah maɗauki ya kai mu ranar kuma ya amfane mu da abin da muka ji insha Allah muna da kwana uku darasi nawa kenan yanzu gobe litinin muna da talata sai laraba ya haka gwargwadon dai abin da aka samu Allah sa albarka a ciki وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد